أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله أشهد بدا تفسير سورة الأعراف في كتابات الله a wannan masallaci na juma'a da ke kofar fada a nan garin dama su jihar yobe a yau ma kamar yadda suka saba yau biyar da wata ramadana hijira ta mahaifi a dai salatu salam shekara ta dubu da dari hudu da arba'in za mu shiga ba daga inda dusar birkin nija a uzu billahi da shaitan rajim ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد قالوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين wannan ayoyin surar Taha suna nuna cewa wannan ya zo ne sun faɗi haka ne bayan annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ji kan ma'anar wannan kuwa shine wannan kissa cikin suratul a'raf bata zo a jere ba kissar ta zo a jere ne a cikin suratul a'raf kamar yadda tsotari kissosin banu isra'ila a wasu surori za a kawo su a jere yadda suka wakana a wasu surori kuma za a ba da hikayar cewa an yi kaza an yi kaza amma ba tare da an ce bayan kaza ake yi kaza bayan kaza ake yi kaza ba to haka ya zo cikin wannan suratul araf ba ana so a jera maka kissa daga kaza ake yi kaza daga kaza ake yi kaza ba a'a ana so a nuna maka abin da suka waka ko abubuwan da suka wakana ne kawai to domin haka ne za ka ga a kissar banu isra'ila وسلمنا وسلمنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم وهذا الاولى wanda ya zo cikin surat al-baqara da kuma wanda ya zo cikin surat al-araf surat da muke cikin nan dan ma a surat al-baqara ba a jere yake ba a surat al-araf aka jera kamar wannan ne a nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cewa take bayan sun mayar da wannan mutum abin bauta wacce kaga kawo Musa min ba'dihi bi kullihi ijlan jasadan lahu wa bayan wannan to suka zo suka yi nadama suka zo suka yi nadama shine wannan ma كتف في أيديه على سوى فسقط في يده وسقط في يده كناية عن البدن معنى كناية شيء أقول رباوة suka iya amfani da wasu tantar wasu jumloli ba suna nufin zahirin wancan jumlan ba ne wanda bai san larabci ba yakan iya fadawa kuskure wajen fassara ire-iren waɗannan jumloli waɗanda suka zo musul ko kuma waɗanda suka zo kinayat misali in suka ce hammalun haɓar hammalatun haɓar suna nufin da an nan manci ne bi yana ba ta tsakanin masoya da da uba ko mata da miji ko uba ko ko aboki da aboki wanda za su ce hammalin hafa ko hammalatun hafa wannan miji lokaci gaba ɗaya to idan ba ka sani ba sai ka ɗauka a ce hammalatun hafa sai ka ɗauka ana nufin mai dafa mata wacce take dakon ko ɗaukan kirare itatuwa a ka alhali ana nufin matarsa wacce take annan nimanci take ji take bata sunan wadanda ta ce hammala ga namiji za a ce wa ta ce hammala ga ta mata a kowanne daga ciki ta ɗin ta mubalaga ce ba ta tare ba kamar wannan ne sakafa an yadi ko kusifa an yadi an yi wanda da yawa daga cikin na malaman duka suna kokarin su nemawa wannan ibara din asali asali asalin da yake da alaka da zahirin wannan jumla wanda duka baya wuce ta kalmomi tunda a larabci shi abin da aka ce kinaya ba sun ka nemo asalin ta yaya wannan kinaya din ba duk da malaman ilimin ma'ani suna cewa duk abin da ka gan shi kinaya wai zai yi a bawa abin ma'ana na zahiri wanda ko wannan zai su ala islafi a kowace kinaya ba ce za ka iya fassarawa a kinayance za ka iya fassarawa kuma a zahiri ba kowace kinaya ba ce saboda haka wasu suka ce asalinsa idan mutum ya yi nadama galibi yakan iya sa yakan iya sa hannunsa cikin bakinsa ya ciji ya tsarba idan mutum ya yi nadama to suka ce daga wannan asalin ne aka ɗauko wurin masu sifati aiki ce ma'anan ka ce su yi fasi yadihi ko sakafati yadihi ko askafati yadihi ma'ana kamar hannunka ya fada bakinka hannu ya fada wa baki a lokacin da ka ji ta kaici kai nadama ka sa hannu a baki ka cija suka ce wannan shine asalin wannan kinaya din wanda ko yana da asali ko bai da asali su larabawa in suka ce suke fasu yadihi ko kafafa su yadihi ko askafa su yadihi suna nufin najima yayi nadama kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يكلب كفيه إذا mutum ya ga abin ban mamaki yakan iya safa ɗaya hannunsa kan ɗaya yana mamaki ba su da hajjikalli da alama an faka wannan kamar kinaya ta mamaki kenan kamar wannan ne haka nan wa yau mai abu zalimi ala ya eh ai wa yauma nadima zalim ranan da wanda ya ci kansa ya zalunci kansa ya bauta wa wani Allah a duniya zai yi nadama sai aka ce ranan da zai ciji hannayensa zai ciji hannayensa cizon hannayensa din kinaya ce ta yin nadama kiran to kamar yadda fa asbaha yukallibu kafayhi alama an faka fiha ko wa yau mai abu zalim a daidai to haka nan wannan wadda ma su fi tsarki aiki haka na irin su gwamra a cikin hamada su haka ilimi ne su ne zaman kansa ilimin kinaya ilimin mutu wanda dole ne wanda yake so ya iya larabci ya san da wannan idan bai san da wannan ba zai zo ya fada cikin kurakurai na ban mamaki a yayin da yake fassara hadisan manzon Allah ko kuma yake fassara ayoyin alqur'ani ne kuma wannan kenan yace wannan ma su tafi aidi ai wannan ma nabi warau annahu fassal ana ra'a bi ma'ana aliman warau annahu fassal ai wa alimu wa alimu ko wa kad alimu annahu fassal lokacin da suka yi nadama sun sani tabbas sun san da ɗaya sun bata lokacin da suka yi nadama sun sani sun tabbata eh lalle sun bata wannan ijincin jasadin mai kuwa kuwa dinnan ba abin bauta ba ne su kuma sun mayar da shi ne sun mayar da shi abin bauta kamar yadda jiya muka yi magana hatta kasa kawo musa min ba'adi min kulihi ijilan jasadan da kuwa azalinsa wata kasa kawo musa min ba'adi min kulihi ijilan jasadan ilahan mansubati ne suke yawa sai aka rage a ka'idan larabci idan abubuwa suke yawa akwai wajen haraka suna cewa tawalin harakat idan wasu duka suka taru suke yawa sai a rage so da yawan abu sai sa abu ya zamo yana da nauyi tawalin harakat kamar da suke cewa misali tawassu asalin tawassu jarabatu ne jarabatu ne to wasu dukan sun yawa sai aka rage aka mai da ɗaya daga ciki su to shigen wannan ne idan mansubati suke yawa mansubati suke yawa majrubati suke yawa sai a rage su kawai in aka rage su iraji za ka gane cewa eh lalle akwai abin da aka cire domin idan ka ce wata kaza kawo musa min ba'adihi min kulihi ijilan wata kaza kawo musa ijilan ittakhadha din yana da mafuli guda biyu ijilan din shine mafulin sa na farko jasadan kuma ba zai yi ya zama to mafuli da shi ba yayi bayani akan ijilan din ana so a nuna wannan dan maraki din wanne iri ne wanne iri ne saboda haka ne a fassara ijilan din nan ko ai iradi sa a matsayin a matsayin asu bayani ya ci ka kai iradi sa a matsayin badali balle ka ce za ka yi iradin sa mafuli na biyu na ita kaza wanda zai zama su kuskure ne kara ma'ana a ijilan jasadar ijil sun wanda iri wanda iri ne ijil su san marakin wanda iri ne jasadar abu ne jiki mai launi a ciki to me suka mayar da wannan san marakin mai jiki mai launi me suka mayar da shi ilahan sun mayar da shi a cikinsa wannan ilahan din shi ne shi ake asalinsa hijilan jasadan ilahan mansubati da uku sai aka cire ɗaya aka bar guda kamar yadda can gaba yake yake cewa wata kazuhu wa kanu zalimi nan ma wata kazuhu ilahan sai an shirya a farkon a nan ma aka shirya suka mayar da wannan suka mayar suka mayar da wannan dan maraki a cikin bauta wa kanu zalimi suka zama to mushrikai wanda suka zalunci kawunan to da wannan ne suka tabbatar eh sun bata tunda sun mayar da shi a cikin bauta sun bata sun bauta wa wani Allah kenan قالوا sai suka ce wannan shi ne jawabi na lamma ai da suka yi nadama da kuma suka san da lalle sun bata kadu suka ce jumla ta wara'au din tsafi ne zuwa ga jumla na su shiqa fi aidihi kamar ya ce ne walamma lajinu walamma ra'au annahum tabdallu qalu ko kuma ka rabe jumlolin walamma najmu qalu waɗamma ra'au annahu qaddallu qalu kawan wannan ne saboda ana cewa lil maqufi hukumul maquf dai kamar wannan ne kana abu biyu suka gina kai suka yi nadama suka san eh lalle sun bata qalu sai suka ce sai suka fada qalu da illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana in ubangijinmu bai ji kanmu ba bai rike mu da rahama ba wa ya fitir mana in ubangijinmu bai gafarta mana ba da na kunan na min al-kafirin tabbas wallahi za mu na kasance cikin waɗanda suke asara da kafi ana abu guda biyu suka hada la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana rahama da gafara wayan abubuwa guda biyu abubuwa ne daban-daban rahama bangaren tausayi idan ubangijin kai tausaya mana ba gafara bangaren yafiya idan ubangijinmu bai yaje mana yi mishi shirka bauta wa waninsa mayar da ɗan maraki mutum abin bauta in bai shafarta mana ba abu shari kama abubuwa biyu su ne suke sa mutum ya shiga aljanna saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa abin nan la yunji ahadan minkum amalu ba wani mutumin da aikinsa zai tsiratar da shi a gobe kiyama qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana ko da kai ne ma kike zuzuru ibada ibada irin taka ibada irin na annabawa ce yawan ibadar ka ko awar kana ibada kana bacci kana ibada a farce kana ibada kana magana kana ibada kowane lokacin ka ibada duk da aka koda kai ne قال ولا أنا أقول إلا أن يتغمدني الله برحمته منه و... وفضله sai dai ubangiji na ya rufe ni da rahama kenan rahama ita ce sababin shiga aljanna rahama ita ce sababin tsira sannan kuma abu na biyu gafara ta yi wa ubangiji ka laifi in bai yafe maka wannan kurakurai bai ba za su shiga wuta shine la'in lam yadhkur la'in lam yarhamna rabbuna wa yadhkur lana wa yadhkur din aka shine zuwa ga la'in lam yarhamna din kamar ya ce la'in lam yarhamna rabbuna lanakunanna min al-kafirin la'in lam yadhkur lana rabbuna lanakunanna min al-kafirin sai aka shigar da fi'ili na biyu wa yadhkur lana din ya zama to ma'akufi zuwa fi'ili na farko wannan shi ne kira'a ta jumhur kenan yayin da hamza da kitai sai suka karanta kamar yadda al-imam al-imam shafi'i yake cewa wa khafa yarhamna wa yadkur lana kaza wa barakna fadli bi ghairi man jala yace idan nan guda biyu da idan yarhamna rabbuna da kuma wa yadkur lana dinnan idan nan guda biyu hamza da kitai sun karanta shi da musafaha da illan tazkir lana wa tarhamna da ta suka karanta sannan kuma rabbuna din nan batin nan mai rufu'a batin nan mai rufu'a karatun waɗanda suka karanta da ya ne ma'anar wannan kuwa duk wanda ya karanta da ya ya ba wa batin rufu'a saboda menene fa'ili ne da in lam yarhamna rabbuna rabbuna fa'ilna na fa'ilna lam yarhamna duk wanda ya karanta da ya karanta baɗin da rubuani kenan su da suka karanta da ta da mutasaba sun karanta baɗin da fataha ne da in lam tarhamna rabbana wa tadkhul lana lanakuna min al-khasirin asalin maganan da illam tarhamna ya rabbana rabbana din munada ne mahazu mahazu harfi nidai ko kudi kamin ku harfi nidai asalin sa ya rabbana ya aka cire ya din sai zamo da illam tarhamna rabbana wa tazkir lana lanakunanna min al-khasirin ya ubangiji idan ya ubangiji idan ka baka ji kanmu ba baka tausaya mana ba idan baka gafarta mana ba lanasunan min al-qafiri to wannan bayani sun yi shi ne ba bayan annabi Musa ya gama a tattaunawansa da faɗansa da rikicinsa da ɗan uwansa a annabi Haruna alaihi salam kamar da bayani zai zo ma'ana an gabatar da abinda a gaba ne aka yi shi domin haka ne idan ka tattare waɗannan ayoyi na suratul araf za ka ga asalin jerin ayoyin farko din wabtara musa qauma musa bina rajulan bi miqatina sai ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنزل أنزل anzu ilaika sannan kuma wadan ma raja Musa ila qaumihi gabbana asfa sannan kuma ولما كشف في أيديهم ورأوا آه، أنهم قد سلموا والذي حكيريك فرقا أدله وكان شين وابدار موسى قوم موسى يا رب وأن أقول لجنجمو ومجنجمو كنوع لما دخلت da wuya ka samu malamin tafsirin da zai warware maka waɗannan ishkalai ma'ana farkon lamarin yadda ya kasance shi ne da Allah ya so annabi Musa ya gana da shi sai ya ce ya zaɓi wasu mutane a nisantattu saba'in na kowa kaga wannan shi ne farko da ya zaɓi waɗannan su saba'in suka zo ya zaɓa ne ya faru ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه الله suka zo kai wannan ganawa tare da wa'annan su saba'in din da suka zo suna ganawa tare da su saba'in din to bayan sun gama ganawa kafin ya komo sai Allah ya ce to ka sani ba mutanenka jama'anka bayan ka baro su ba mun fiye su suna bautawa wani abu daban shine qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika fa adallahum sabirin jana shine bayan an gana wannan ya dawo dawowar dawowar nasa shine wannan ma raja Musa ila qaumi shi yasa yana zuwa ya zo a Musa ce shi dama ya san abin da yawa kana tun kafin ya shi yasa wannan ma raja Musa ila qaumi ka zuban haka da ya zo da kushi ya zo da akule to shi ne sai farko wanda ya kusanta bai kula kowa ba annabi haru ne ya haru mu ma mana ka ibar aisha usallu Allah ta tafi an ya fa sai da abu da ya gama da shi ya bada uzururukan sa kamar yadda zai zo a nan gaba kaɗan sai ya dawo kan zamiri din wanda ya yi abin kala fa ma kafa muka ya zamiri shi ma ya gama da shi sai ya dawo kan jama'an su kuma to da ya kawo ya dawo kan jama'a ya tabbatar da ya tabbatar musu da cewa eh lalle sun bata to shine wannan ma su ci ba fi aiki wara'u wara'u annahum qattal to saboda haka a wannan sura ta suratul araf an kawo a cikin din a jere ne an kawo a hikayance an zube su ne a can suratul baha a nan ne aka kawo sifar gaba ɗaya a jere wa ma'ajala ka an kawo ka ya musa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi tarda qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجرني إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت من الأعداء ولا تجعلني مع القوم الجاهلين wannan shi ne dawowar shi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tun gabanin ya dawo ya ba shi labari قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامرين yace to ka sani fa bayan ka zo wannan munajati tare da wa'annan mutane su saba'in a wani kauni to mun fitini mutanenka samiri ya fadda akwai wasu zakuna ji suna cewa musa tare wannan kuskure shi samiri ba sunansa musa ba ne wai musa sani wai musa guda uku ne akwai musa sani ne akwai musa musan fir'auna to wannan ba gaskiya ba ne shi dai sunan da qur'ani ya ba ya ba da labarin da shi ne samiri samiri din kuma ana cewa asalin samura samura din sunan shari'a domin ba zuwa wannan shari'a da wasu suke cewa shi ta ƙwari ya ce ba a zalla hudu samiri samiri ya fadda su bayan ka tafi ya kenan yana sane da cewa lalle a bace suke sun kauta wa wannan jijiki yana sane da wannan tun kafin ya zo shi yasa da ya zo din bai bincika ba ma kawai ya zo da fushi ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يا عند النبي موسى ya dawo zuwa mutanensa ya dawo ga zubana a halin fushi a sukan ya zo a kule saboda gabab daban asab daban saboda idan qur'ani ya haɗa kalmomi masu shigen ma'ana waɗanda ake ce ma mutawassat masu shigen ma'ana ɗaya yana gayara lafazinsu ko ya gayara ko ya canja wazani in istitakin ɗaya ne sai ya canja wazani in istitakin ba ɗaya ba ne sai ya canja da fata saboda fasaha irin na Qur'ani saboda larabawa ba sa so kai amfani da kalmomi iri ɗaya lafazin su iri ɗaya kuma a ma'ana ɗaya ba sa son wannan za su tune ka da rashin iya larabci domin haka ne Allah subhanahu ta'ala yake nuna musu iya larabci zunzuru zunzuru su a cikin Qur'ani misali akwai inda yake cewa wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyikan harijan dayyikan din da harijan din ma'anar su eh inda zai ce wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyikan dayyikan za su ce Qur'ani bai iya larabci ba haka nan da za ce wa man yurid an yujilla yujid an sadrahu harijan harijan kace qur'ani bai iya da rashi ba sai aka canja sayyikan harijan wasu karanta sayyikan harijan wasu karanta sayyikan harijan haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya dai kaji mutu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiyan wa kuntu nisyan mansiyan nisyan da mansiyan din ma'anan su ɗaya ne saboda duk abin da ya zo ala wazni fi'al kamar yadda ibn mali a cikin rajin af'al ya fada yana zuwa ma'anar ismul maf'ul nisiyan ma'anar sa mansiyan mansiyan ma'anar sa nisiyan amma me ake yi an canja lafazin ba ce wa kuntu nisiyan nisiyan ba ba ce wa kuntu mansiyan mansiyan wa kuntu nisiyan mansiyan haka nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaquluna hijran mahjuran hijran da mahjuran ma'anan su ne ba ce wa yaquluna hijran hijran ba ba ce wa yaquluna mahjuran mahjuran ba haka ce wa yaquluna hijran mahjuran saboda ba wani balarabin da ya sai ya ci la ya ci ya ci gyaran Qur'ani sai ba su yi tsaranta Qur'ani turori ɗari da goma sha hudu ƙayoyi dubu shida da yanke ga jurori sentin hausa iri-iri da kurutu iri-iri da aya ɗaya kalma ɗaya da wani balarabin da iya larabcin sa ya zo ya sha da ƙur'ani saboda su kullum suna jinkiyan ƙur'ani ne su ci gyaran ƙur'ani na abin da gagara saboda sufi sun ci gyaran Qur'ani ma cikin yaƙi su da ma cikin sun samu hanyar da za su bi su nuna cewa addini da manzo Allah ya zo da shi karya ne. In aya ta zo kuma harafi harafi suke so. Yaya? Amma suka haƙura su gabar Qur'ani yadda yake haka. Da shi ne wani a wannan zamanin a shekara ta dubu da goma sha tara ko sha takwas zai je yake Qur'ani da shara eh Qur'ani da gyara ko Qur'ani ke bisa kuɗi ai ba wanda yake shakku riddan kafircin wanda ya san wannan magana a cikin wannan abu duk wanda yake akwai wani harafi guda daya inda aka yi ajiye shi cikin Qur'ani ba daidai bane to kafi ya yi da ya kafa saboda haka haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa wa mayyidil kafirina an zilmu ruwaidan wa mayyid an zil ruwaidan duk ma'anar amma lafuzzuka daban-daban ne aka canja lafuzzukan daban-daban haka nan da ha ma kasabat wa alaiha maskasabat a ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ba laha ma kasabat wa alaiha maskasabat ke kasaba mujarradi sulafi ke iktasaba iktasaba kuma fi ala wajhi ifala aka gayara su daban-daban kamar wannan ne anan haka ce walan ma raja Musa ila qaumihi ghadbana asfar haka ce ghadab shine fushi ai wani abu ranka ya baci haka ce asi kuma to asab shine kulle ka ka rasa yadda za ka a kular da kai kamar san ne za ka fara to shi yasa anan yazo ghadbana asfa saboda asfan ana cewa ana cewa asif ana cewa asif ana cewa asfa duk a matsayin ikon misali in aka ce asafan to masdari ne kamar da zaka ce fariha ya furasu faraha wa huwa farihu haka nan zaka ce asifa ya asafu asafan kamar yadda ya zo a cikin sunan kafi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la'allaka basu nafsaka ala athari illa bi wujudi hadha al-qur'ani afaqan wannan asafan din nan ya zo madari wannan kuma asifa ya zo ismul fa'il ne akwai kuma inda yake cewa wa qala ya asafa ala yusufa ya asafa ala yusufa daga wannan asalin ne shi ma وبيت العيلام من الجبل وهو كبير to shi ne haɗa wayannan abubuwa guda biyu a wuri ɗaya yana da makana balaga da fasaha domin shi annabi Musa alaihi salatu wasalam in aka duba bangaren abinda al'ummansa suka masa to yayi fushi in aka duba kuma bangaren abin da aka yi wa Allah shirkan da aka yi wa Allah ya kule kenan zabbanan yana komawa abin da al'ummarsa jama'a suka masa asikan kuma yana komawa abin da su suka yi wa Allah kaga abu guda biyu duk aka hada lokaci guda biyu shine wala maraja'a Musa ila qaumi rabban asifa qala wannan shine jawabi jawabi na lamma din ya dawo a wayannan halayya guda biyu din qala sai ya ce kama khalaqtumuni kama khalaqtumuni min ba'd in kuwa wannan shine wakilcin da kuka yi bayana wadaran wannan wakilci shine wasu suka ce yana nufi da annabi haruna alaihi salatu wasalam saboda zai zo a nan gaba a abin nan wa alqal alwaha wa aqada bi rabbi akhihi hakan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana lokacin da zai zo wannan munajati ya gaya wa annabi Harun alaihi salam da yake cewa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamna hadhihi ashrin fa tamma miqatu waqti 40 layla wa qala Musa qala Musa li akhihi Harun lakum min qawmi wa aqli قال موسى لأخيه وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي إنه لكن أنا قال بئس ما خلقتموني من بعدي إن إلا إياك ganin cewa ganin cewa akwai da yawa waɗanda suka aikata abin sai ya kawo shi a tsika na can kada su isa ma halatta muni ba'adi ba'adinsu amra waqtikum kamar yana nufin annabi haruna amma sai ya haɗa ku gaba da in kuwa wannan shi ne wakilcin da na ce ku yi bayan baya su wadaran wani shi sa wasu suka ce makufin bizan ne na jiki sadar ma'azuki shi ne duk ita ma kalabtu muminin ba'adi ittikhadhukum ijlan jasadan ilaha ana mayar da wannan dan maraki mutum abin bauta in shi ne abin da za ku yi a matsayin wakilci na bayan na wadaran wannan ko da shi kawo ni'ima ko bisa ko a kawace su dole ka nemo mafutun bisalli ka nemo mafutun bilmadi in akwai to in babu ka kaddara kamar yadda ibn mali ya faɗa cikin hadisi inna bi inna ma khalaqtu min ba'd a ajintu amra rabbikum kun kun gaggauta lamarin ubangiji kuna so ku yanke wa kanku hukunci shugabannin ubangijin ku ya yanke hukunci a kan lamarin ku ma'ana kwana nawa ne yaushe da gona kwana arba'in ne fa tsakanin fita na da zuwa nan har kuka yi gaggawa kafin da zuwa kuka fada cikin wannan a cikin amra rufe ko wasu suna cewa amra din a nan sukur ne shi ne da azab za ku gaggauta wa kanku saukan azabin ubangiji za ku da kanku za ku gaggautawa kawukan saukar da fushin ubangijin ku a gare ku kuma amra rabbikum kun kasa jiran wahayin umarnin ubangijin ku da zan tafo muku da shi daga wannan munajati kafin na taɓo har kun nema wa kanku abin bauta in a'ajiltum amra rabbikum istifhami ne na tawjihi wa akhadha bi ra'si akhihi anan wa alqal alwaha wannan jawabi ne shi ma kamar ya ce wadan ma raja Musa ila qaumihi alqal alwaha yayin da ya dawo da wannan halayen guda biyu kamar yadda قال كما خلقتموني من بعد عجلتم عن ربكم يكيا مسلم حكنا ألسم الواه بيداو يوا سيدا علونا ولن يتقول ولن أبايا مكبية نشيوا ولن علونا أقولي سيدي da kuma dalilai suna nuna cewa ya rubuta da ka'ifi ma'ari da kuma raka'iki dunkulallu koyayyun abubuwan asirarun Allah ya rubuta ya yi tafawo ya yi kusanci ilimin ma'arifa ilimin nazarin shi ya rubuta kamar da muka bayyana hujjoji a kan wannan a baya a fassarar da kasabin halawar alwahi shi da shi ne da shi wannan shi ne ya tafo da su da ya tafo da su sai ya yi watsi da su don me ya yi watsi da waɗanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu gudu wanda da yawa su zaharu suna inkari saboda rashin sanin ilimi na ma'arifa saboda shi abu ɗin yana samun daraja kan wani abu daban misali za ka ji maganganu iri iri kalmomi iri iri a tsakar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam shi da Allah subhanahu ta'ala ke cewa fafatu ka mazhab bi suki wal a'na dan me annabi Suleiman dawakai zai dauki saukufa da kisi ne musu miya da kisi ne musu gafafuwa ya kashe su ya yi karnan dukiya saboda koyaushe sun ku ga hau dukiya ta dame su abin duniya ya dame za ka gani da zarfi yana ciki da ba a so a yi karnan dukiya wannan haka ne yana da kyau amma dukiya yana samun makani da matsayi ne a wani gefe guda a duk lokacin da aka ci abu ya taɓa tauhi to maganar dukiya kuma babu yanzu duk abin duniyan nan da aka tara gaba ɗaya ya kai sallar na'asar yanzu akan sallar na'asar ƙwaya ɗaya ta kuce a gwaya gwara an rusa duniyar da gaba da ita Allah sun bauta wa Allah ne yaya ake maganan da wani a nan fa Allah aka kirkira ka duba ba Allah aka zauna aka cikida gwalagwalai aka narkar suka zama ruwa aka zo aka kirkiri mutum dan baraki aka ce shi ne Allah qalu hadha ilahu ilahu Musa kalafiya to shi wannan bai kai ayi watsi da alluna ba saboda haka za ta ga cewa a wannan asali ne tufaye ke gina wannan dukiya duk dukiyar da ta gantar da su wa Allah lahaza kifta wa kilo sai ka tsaya to za su yi ƙoƙarin su rabu da wannan duniya shi ne za ka ji ana cewa dawudu sa'i da ya zo ya tsufance almajirin abu halifa da ya zo ya tsufance ya tattare littattafansa ne su ya je watsa su shi za ka ga shi ibn jawzi irin su alimamu tsufafi su ba'awu suna inkarin wannan gayatun inkar suna cewa yaya littattafan Allah za a ji a je ba su shin littattafan nan menene amfani littattafai amfanin su ba da ka da Allah misalin littattafan da zai raba ka da Allah gwara ka rabu da littattafan gabanin littattafan su raba ka da Allah yanzu ba yin littattafan mu bane wanda muka tattare a lafirai me suka amfani mu eh mutum ya tara littattafai a lafirai littattafan ba su hana shi ƙarya ba littattafan ba su hana shi hasada ba ba su hana shi ƙashi ba ba su hana shi cin halal ba da littafi a hannunsa yana nufin gabansa akwai abinci haramun ne yana ne amfani waɗannan littattafai in akwai abin da ya wuce a cilla su cikin ruwa in wuta za a cinna a kona ma waɗannan littattafai menene amfanin su a kona wannan shi ne asali duk wani abin da zai taɓa sauki duk wani abin da zai janyo shuka duk wani abin da kaga zai shagaltar da kai daga Allah na haza ta ka tsaya kai kokari ko mun tsadar wannan abu wannan shine asul da tushe dalilin iyayen mu da kake gani sun koma jini suna zori ba duniyar bane ba ka ba ta zuwa kasuwa eh ba ta zuwa ba kawai duniyar bane ba a'a sun kinta Allah akan su yadda kai ka shige ta kuma sun san in sun shiga yadda ta bata ka to kuma za ta bata su tunda za ta bata su suka haƙura su ka shiga yanayi ne wani mawaƙi yake cewa bai a kudu da rashin arshi an yi zama na zaɓe yake cewa ina neman kai da abin ubangiji al'arshi a cikin ire-ire na bai ce a cikin ni ba saboda duk lokacin da kaga an cuci irinka to kai din maza iya cuta wannan shi ne maganan mu'alqal alwaha ita shi ne wa akaza bi ra'as akhihi wa akaza bi ra'as akhihi shi ma aka shige zuwa ga jawabi ja'ab wal amara da Musa ila qaumihi akaza bi ra'as akhihi annabi Musa ya jiyo mutanansa farko ya damke kan ɗan uwansa bai ma tambaye shi dalili ba saboda menene Allah ya riga ya sanar da shi abin da ya faru ba wai ya ci kumo shi bayan ya ce me suke ba kafin ya ce me suke ya ci kumo shi saboda menene Allah ya sanar da shi inna qad fatanna qaumaka min ba'dika fa adallahu sabirin Allah ya fatar da shi shi ne wa akaza bi ra'si akhihi wa ce wa akaza bi sha'ri ra'at yaqibi akwai tafsirin wasu kace wa akaza dinafiyati ra'at yaqibi saboda sun duba me fushi galibi ba kai yake kamawa ba nafiya gashin ka gaban koshi shi yake kamowa ya ci me fushi musamman a al'adar larabawa shi ta suka ce wa akaza bi ra'at yaqibi din nan saboda aka yi wa akaza dinasi ya ci ra'asi a kai ko akaza bi sha'ari ra'asi a kai wasu nuka ce a'a kawai zaɗin ma'ana ne wa akaza min ra'asi a kai fassara baɗin bi ma'ana ne zai ishara zuwa ga ayar da ta zo cikin surat ba'ani shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أما منعك إذا رأيته الذل أن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأكل بليتي ولا برأسها nan da ya ce bilili bilili ya ce in ka ce wa kaza min ra'ad da akhiri biliya din ta ce sai mun ya ce saboda min aka ce wani abu a kansa ya ce ko ya kamo wannan abu zai iya kasance gemu ne shi suka fassara min din ka ya ta ku bilili ya ce wala jira'at to shi ne wa kaza bira'at ya ce ya jurruhu ilayhi ya jurruhu jumla fi haliyya fi mahalli nafsi ma'ana da ya kamo gashin gaban goshinsa ko wani abu a kansa ko kansa din nan yana kamowa a halin jawo shi jikinsa in kamar idan ta ko mutum za ka jawo shi ya zo ko shi ala buna umma shi ne annabi haruna ya ce yabuna umma ana karantawa yabuna umma ana karanta yabuna ummi yabuna ummi din kira'a ce ta ibn amir shami da riwayar shuba da kira'ar hamza da isra'i kamar yadda al-imam shafi yake cewa wa ni magna ummatir ma'an kufa kufa shi ma'ana kufa kufa ibn amir shuba hamza isra'i kun ka karanta qala yabna ummi qala yabna ummi asalinsa yabna ummi da yawo isafa sai aka cire yawo isafa kamar yadda ake cirewa a rafi in ka ce rafi bi kulli asalin sa rafi ne kamar yadda aka cire wa ya qawmi maliya asalin sa ya qawmi ya jama'ata sai aka cire ya kamar wannan ne ya guna ummi sannan ka karanta ya guna umma yadda mu muke karantawa an gina a duka da fataha ne in ka ce yabna umma kamar ka ce ya ahada ashara ne ko ya samsa da ashara ko ya tisa da ashara yadda tisa da ashara da kowanne mutum ne a lalfasa haka ne yabna umma da umma kowanne da fasa haka suka shirye akwai wani rubutu daban shi ne kada yabna umma aka raba a nan tura can cikin tura su ba a rubuce aka hada saboda Qur'ani yana gaya da kan kuka yadda za su bayyana kamar yadda kuma yake gaya da su ya canja sai za za ga algamamu da canni a wani su algamamu da kalli a wani su muka ga amsalukum a ce ma na nasu na nasu kulli na bakara kalli irin wannan hikimomi ne da asraru da cikin Qur'ani shine kana yabuna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si wannan a cikin surar subaha kenan kamar yadda anan kada ya gula umma innal qawma tabahu yace ya dan mahaifiyata anan malaman tafsiri sun ce ya ambaci sunar mahaifiyarsu saboda ya tausaya masa saboda mahaifiya ta ji amma annabi haruna shakikin annabi musa amma ya kira shi da ɗan mahaifiyar bai kira shi da ɗan mahaifinsu ba don ya tausaya masa shi ne kala yabna umma ko kala yabna ummi illal qauma tadafuni yace mutanen nan da kake gani ba su suka ji karfi na larabci ana cewa istadafani zaini zaini ya ji karfi na ya nuna min cin tari ya nuna ya danne ni inda kawai masu ba a kuri su suka yi kalbina ba ba abin da bai yi ba fa da abin da na ga zai iya yi din na yi ba din na gaya mu na gaya musu inda rabbakum rahman fata su yi wa su amri suka ce min lan nabra alayhi asifina hatta yarji a ilaina musa suka ce min su san ba za su daina ba in ba kai ne ka dawo abin da ka sani ya kamata na yi fa innal qawma tab'u kai ma an gaya maka wa kadu yakurani saura ma kadan su kishi suna dabda ma su kishi ne sunan ma kada da ka kara kwana ɗaya biyu ma za ka zo ka fici gawa ta ne ba a kai da ka zo da wuri ka sami a kan faman da ne wa kadu yakurani fala tushmit bil a'da saboda haka dan uwana annabi Musa kada ka sa ka- kana kada ka sawa makiya makiyanmu farin ciki a wannan abin da kake na cikuwo mu da kamo gemu kamo gashin shi in makiya da suke gemu suka gani za su ji daɗi shi ne ake cewa shamata ta shamata shi ne idan makiyin ka wani abu mara daɗi ya same shi ka ji daɗi abu ne mummuna kuma ya yaɗu a wannan zamani har zamanin nan mai kasance an fi son labari da juna a kan mai daɗi a dama mun gaya muku ai hawo ne ai sai a dangantawa hawo a dama mun san koyaushe wani kazan na asali ana gaya masa ai baya da kyau kamata ba shi da kyau idan kana farin ciki akan abin da mutunka zai same shi to a ji ka sun tsoron ko kuma sai ma zai same shi shi ne Maulana Sheikh Ibrahim ya wanda ya gama tarbiyyantar da kansa gabanin ya shiga tarbiyyantar da al'umma wani babban mai ja da shi mai ja da manhajin shi a zamanin shi a abin da bai yi wa Sheikh Ibrahim wuka ne kawai bai ɗauka ya zaza shi Ibrahim saboda dama sai can sai ya rasu sai ya rasu wani muridi a guje ya ɗauka ya dogo mulana ya ce ko sai ya kasa abin da ya faru da ya faru cikin sai shi wani ne da ya rasu cikin sun da ya yi sun bai magana to sai ku ta ɗauka daɗi saboda mutukuna wanda wannan yake ya can sai ce mutu kun san abin can sai ya ce mutu sai ce alhamdulillah sai suka ɗauka cewa ya ce alhamdulillahi ne saboda Allah ya halakar musu da maki sai ce musu kun san dan me na ce alhamdulillahi suka ce eh kai ka gode wa Allah ne saboda Allah ya halakar da babban maki yace ina ba haka bane na ce alhamdulillahi ne yace wallahi lokacin da suka kawo mun labarin yaron ban ji daɗi a raina an yi farin ciki ba wannan ne na gode wa Allah cewa Allah ya riga ya tsarkakar da Mulana Sheikh Ibrahim wanda su ne babbai su ne shirye ta zama haka za su iya shirye ta ta amma hafizu shi iyayi ba ka da tarbiyya ba zai yi ka tarbiyyar ta kai ba shirye ne ba zai yi shirye ta ta shi ne falatu shi ne da ada'a kada ka sanya kada ka yi shamata wa makiya ka samu farin ciki akan wannan abin da kake wala ta ji alim alqawmi zalimina alqawmi zalimin dinnan su ne waɗanda suka mai da dan marakin abin bauta kamar da a baya yake wata hazu wa kanu zalimi ma'ana kar ka ɗauka ni ma na goyi bayan su na bauta wa wannan dan marakin kar ka sanya ni cikin kina salamu alaikum
Allah ta ka da malam da alkhairi. Na'am, akar makalla mai tambaya na farko yake wai ya halatta mutum ya ajiye azumin saboda tsananin zafin ranar nan da ake amma ba tare da wani zafi ya cire shi hayyaci ba daga baya rama.
a duk mutumin da irin yanayin zafin da ya ga dai ba zai iya kai wannan azumi ba yake iya tada masa wata cuta a'a au ko kuma yake iya halakar da shi ya yi ne a cikin azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tu'minu bi aydikum min ta'aluka amma ka tabbatar lalle azumin nan ba za ka iya kai shi za ka iya ajiyewa tabbatar lalle azumin musulmi ne sai ka aji amma in kana shakku za ka iya ko ba za ka iya to wani ba zai yi na aji a kan shakku ba kana da ya yi ne lalle zafi nan zai ta da ma wani cuta wanda ya tada cutar sai ya ta sai ya tsere lalle kafin ka kai shan wannan za ka hana to take ke ma za ka amma in shakku kake yi to ba a ajiyewa
na'am akramaka Allah mai tambaya na gaba yana cewa wa ya halatta mace ku shata jikanta mace ce ta rasu ta bar ɗa jariri amma akwai mamanta matan za ta shata jikanta
a yi shayarwa malaman kudu ba su yi shi wani su yi su ba duk mata da take da nono a tantinta za su iya shayar da kowace iriya na iyaka ana gina hukunci ne a kan shayarwa a ce wace ke ta shayar da shi sannan a duba dangin wacce ta shayar da shi da kuma dangin yaron da aka shayar in aka so da sun aure sai ya alfisa a wuri tsakanin wani da wani wacce ta shayar da wannan ne hukunci kawai ba ana nufin shayarwa na'am
na'am saboda yanayin lokaci kuma ga yau juma'a ne akwai zikiri ba na ƙarshe na mata wakalla wai aljanni suna mutuwa ne kwana uku yana ta rubuta waya karanta ba aljanni yana mutuwa ne aljanni suna mutuwa ne wai aljanu suna mutuwa ne wai
shi ne tambayar nan ba musulmi ba ne kai shi Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu shi kullu man alaiha fad wa yabqa wajhu rabbika fi jalali al-ikram wal ay bil al-ma'dum fi sarura aw taqul qul ya san da wannan hatta malaiku ba abu ne rai da zai rage a cikin kasa sai Allah shi kadai zai nuna makamin shi na ahadiyya yanzu ana wahidiyya ne komai zai zama babu a dawo a hadiya wannan a hadiya zai sake wani ta zo yadda da ba komai ba kowa sai Allah ahad sai an dawo ba komai ba kowa sai Allah ahad Allahumma